نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفيما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إخوة الإسلام ما تقدم من النص القرآني والأحاديث النبوية يدل على منزلة القلب وأهميته في جسد الإنسان وكما جاء في بعض الآثار القلب ملك والأعضاء جنوده وإذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا فصل الملك فصلت الرعية قال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن حديث النعمان فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله وخشية الله تعالى وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها ونشاء عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباعها والقلب ولهذا يقال ملك الأعضاء القلب هو ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبيتون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا كانت الجنود صالحة وإن كان فاسدا كانت الجنود بهذه المثابة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول في دعائه وأسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها هو القلب الذي ليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله عز وجل وخشية الله وخشية ما يباعده منه وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يستقيم إيمان أمر حتى يستقيم قلبه والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته قال الحسن رحمه الله تعالى لرجل داوي قلبك فإن هادة الله تعالى إلى العباد صلاح قلوبهم يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح القلب حتى تستقر فيها معرفة الله سبحانه وتعالى وعظمته ومحبته وخشيته ومهابه ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تعلمه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له إخوة الإسلام هنا أمور كثيرة تؤدي إلى فساد القلب وقساوتها وزيها فعلينا اجتنابها والحذر منها فمنها الغفلة وطول الأمل وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته وقوته وجبروته وانتقامه ورحمته ولطفه وجزيل فضله وجوده وكرمه ومنها عدم المحافظة على الصلوات مع الجماعة وعدم الاتيان إليها مبكرا ومنها الكسب الحرام من الربا والغش في البيع والشراء والرشوة ونحوه ومنها هجران القرآن الكريم وعدم قراءته بحضور القلب وخشوع وتدبر ومنها سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام الخليئة والمجلات الهابطة ومنها الكبر والانتقام بالنفس واحتقار الناس ناس والاستهزاء بهم ومنها الهجد والحسد والبغضاء والكذب والنميمة ومن الإرادة أن تعلم علم الشرع ومنها عدم قراءة أذكار الصباح والمساء ومنها الاتيان الكهات ومنها اتيان الكهات والسهرة والعرافين ومنها نسيان الموت والقبر والدار الآخرة أعاذنا الله من هذه الآفات وأجارنا منها أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ‘yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa wasiyyar da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wasiyyar da Allah da kansa yi ga na farko da na ƙarshe a inda yake cewa wani ƙada wasainan labe na ƙutul kitabu min ƙablikum wa iyakun halittakun ba yawon musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shu'ara ya yi kaito mana gwanagwalan addu'o'i na sayyiduna Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam wanda yayi addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tuqzini yawma yub'athun ya Allah ina roƙonka kada ka kunyatar da ni a wunin da za a yi tashin al'iyama a tashin bayi ya ce yau ma la ya ba malum wala banun wani wuni ne wanda wata dukiya ko wasu ‘ya'ya ba za su yi amfani ga wanda ya mallake su a duniya ba illa man atallaha bi qalbin salim sai mutumin da ya zo wa Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya kubutacciya da zuciya tsabtatacciya da zuciya gyararriya wannan aya tana nuna mana cewa zukata suna kasuwa gida-gida akwai gyararriyar zuciya tsabtatacciya mai kankiya mai haske mai kyakkyawan kudiri wacce take fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai kishiyarta zuciya mai datti zuciya mai annakiya zuciya mai duhu zuciyar da ba ta da kyakkyawan kudiri zuciyar da ba ta fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala ashe idan aka zukata suke to dole ne mutum ya yi fatan yana daga cikin kashin farko wanda suke da zukata masu alkhairi wanda suke cike da alkhairi wanda suke cike da haske wanda suke akan manufa sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin ingantaccen hadisi wanda imamu muslim da ashabu sunan suka fitar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon jikunkunan ku sannan baya kallon tarin dukiyoyinku abinda Allah yake kalla shine zukatanku da kuma ayyukanku ya kai dan uwa musulmi kada ka rudu da abin da Allah ya tara ma a rayuwar duniya ko na tarin dukiya ko na tarin mabiya ko na babban matsayi kai ko ma na tarin karatu so mu bincika zuciyarka ka bibiye ta kaga cewa zuciyarka daga cikin waɗanne irin zukata take dan uwa musulmi ka sani cewa zuciya a wajen mai ita kaman inji ne ga abun hawa na tabbatar da cewa duk kyawun fentin mota duk tsadarta duk matsayinta duk kwantininta aka ce zuciyar nan a motar nan ko dai babu inji a cikin ta kwata-kwata ko injin nan nata ya mutu na tabbatar da cewa wannan mota ba za ta biya bukata ba sakamakon injinta ya lalace ko kuma babu shi kwata-kwata kenan ashe mahangar Allah subhanahu wata'ala ya kai dan musulmi ba dangane da dukiya ko matsayi da Allah ya baka ko Allah ya kallo mabiyanka kana da mabiya ɗaruruwa mabiya dubunnai idan ka ja layi ba za su tsallaka ba ba shi Allah ke kalla ba abinda Allah ke kalla zuciyarka menene manufarta me ta kunsa sannan akan me take tafiya sannan kuma Allah subhanahu wataala yana kallon ayyukanka a bisa wani ma'auni ka auna su a bisa wani kadami kake tafiya da su sannan a cikin hadisi na Bukhari da Muslim wanda Al-Numan ibn Bashir Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ambaci wannan hadisi hadisin da mafi yawan dun muhaddace shi wanda ainihin manzo alaihi salatu wassalam a cikin wannan hadisi mashhuri wanda ke cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun karshen wannan hadisi manzon tsira alaihi salatu wassalam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب منذ عليه الصلاة والسلام yace ku saurara a cikin wato ainihin jiki akwai wata tsoka aka kira ta mubura kamar ƴan tsoka da za a iya sakawa a cikin baki a taune a haɗi amma duk da kankantarta da girman wannan jiki manzo alaihi salatu wassalam bai boye mana ba bai mana rufa rufa ba alaihi salam yace idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta baci dukkan jiki ya baci gaba ki daya manzo alaihi salam bai bari mu tankamu da kanmu wane yace kaza ne wane ya ce kaza ne sai ce ala wahiyar kalbu wannan tsoka ita ce zuciya al-imamu al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullah ta'ala da ya zo fassarar wannan hadisi sai yake cewa a cikin wannan hadisi akwai nuni akwai yin hannunku mai sanda cewa gyaruwan faɗi tashin gaban ɗan adam da kuma nisantarsa da abubuwa da Allah ya haramta da kuma kaffa kaffansa da nisantar hata abubuwa masu kura-kura to yana da alaƙa da gyaruwar zuciya ma'ana idan ya zama zuciya ta samu saiti ba wai a ce haramun tsantsa ba abin da yake da kura-kura za ka ga cewa mutum yana kaffa kaffa yana nisantarsa daga cikin magabata idan ka kalli rayuwarsu ba wai tsantsan ƙiyamun laili yawan azumin nafila yawan karatun qur'ani ba da shi ne suka yi fice ba da kyawun zuciya da tsabtatuwar zuciya muhammad ibn sirin rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai sana'arsa shine sayar da man girki akwai lokacin da zai ciwo bashin mai a cikin tayuka an san abin da ake kira taiki bahun fata wanda magabata saboda rashin mazubai a ciki suke zan mafi yawan abubuwa ya biyo wannan mai ya zo ya bude tanki ɗaya ya fara zubawa a cikin mazubai sai ya ga guntun ɓera daga cikin wannan mai ya fito sai ce to wannan mai duk yadda kai a waje ɗaya aka ɗebo shi ɓera kuma najasa ne idan ya faɗi ya faɗa a cikin mai mai wanda yake sa'il mai ruwa-ruwa ya zama ya mutu wannan mai ya zama najasa gaba ɗaya ya ce yanzu idan na mayar masa shi zai je ya sayar wa mutane wannan saboda haka ya je an sayar da wannan man ya zubar da shi gaba ke ɗaya ya ɗauki asaran wannan maɗuɗuwar dukiya ba ɗan sanda ba ne a kansa a lokacin ba soja ne a kansa a lokacin ba zuciya ce mai saiti zuciya ce mai tuno Allah amma ya zaga cewa mutum shi zai je ya siyo mummuna ya haɗa da kyakkyawa ko ya samu mummuna ya yi masa kwasfarima don ya cuci bayan Allah yana ga shi addihunsa ya cika shi dai tun da waɗannan mutane da zai cuta ba sa gani to zuciyarsa ba ta gano Allah subhanahu wa ta'ala to shi zan ya wannan bawan Allah yake cewa duk wani faɗi tashin da ɗan adam zai yi in dai ana so a ga an samu nagarta mutum ya kauce ma shubha to wannan abin yana da alaka da gyaruwar zuciya yanzu akwai daga cikin magabata wanda in mutum tela ne shi da za a kawo masa ɗinki ba zai yi dai karbi ko kwabo a cikin wannan kuɗin ya kashe bai ɗinkin ba zai ɗauka cewa wannan kuɗin sunansa shubha domin idan na ci wannan kuɗin na mutu ban gama wannan ɗinkin ba Allah ya tambaye ni da wata hujja ka ci kuɗin wannan bawa yan uwa ce dole a yi haƙuri ta yadda nawa yake cinye kuɗin hadda yadin gaba ki ɗaya masu sana'o'in hannu nawa ne za su cinye kuɗin mutum da kuɗin aikinsa kuma ba sa jan kodar a cikin zukatansu munin zuciya dattin zuciya rashin tsayicin zuciya da rashin muraƙabar Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sa ɗan adam ya zama a cikin irin wannan yanayi ibn rajab rahimahullah yace ita zuciya gyararriya mai kankiya to lallai ba za ka samu wani abu a cikin ta ba sai son Allah subhanahu wataala da san abin da Allah subhanahu wataala yake so da jin tsoron Allah da jin tsoron fadawa a cikin dukkan abin da Allah yake kyamarsa yake cewa za ka samu cewa da wannan ne duk wani fa'itashin mutum zai zama ainihin ya kyautatu sai idan mutum yana nisanta dukkan abubuwa da Allah ya haramta komai yadda ya saba da su komai daɗin su duk yadda ake yayin wannan abun to zai zamo cewa wannan mutum ba zai je gun wannan abu ba amma idan zuciya ta baci ya zamo san zuciya da ainihin ƙaunar abin da ba daidai ba ya mamaye ta to za ka samu cewa duk abin da Allah subhanahu wataala yake kyama za ka samu wannan zuciya a wurin fa'itashin karɓai za ka samu a kan wannan suke duk wani abu wanda yake mai rikici ko wani abu mai kura za ka samu mutum wato ainihin kase-kase a ciki shi ya sa a cin wani sa'afa ake cewa ita zuciya ita ce sarki sannan sauran gabbai su ne talakawa su ne runduna saboda haka kenan ita zuciya ita ce sarki duk gabbai za ka samu cewa suna aikatawa da umarninta suna hannuwa da ainihin hannuwarta za ka samu cewa idan zuciya garariya ce tsabtatacciya ce za ka samu cewa wato duk inda gabbai za su yi a wajen gardar Allah ne suna kafa kafa suna jin kunya a gansu inda Allah baya so ya gansu kuma suna kyama suna jin kunya a kasa ganin su inda Allah yake so a gansu shi yasa daga cikin addu'o'i na manzo alaihi salatu wassalam yana cewa Allahumma inni as'aluka qalban salima ya Allah ina roƙonka zuciya ko batacciya ga dariya idan manzon tsira alaihi salatu wassalam afdalu khalqin la al-iqlam yana roƙon Allah ya bashi zuciya gyararriya wanda dama gyararriya ce to ina ga ni ina ga kai ina ga sauran wato ainihin kamata yan uwa musulmi mu sani cewa zuciya garariya ita ce tsabtacciya daga dukkan wani abin ki daga dukkan wani abin kyama zuciyar da babu abin da yake burge ta sai abin da addinin musulunci ya ce a yi babu abin da take kyama sai abin da addinin musulunci ya ce a kyamaci wannan imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa la yastaqimu imanu abdin babu ɗan adam da imaninsa zai gyaru ya saitu hatta tastaqima qalbu har sai zuciyarsa ta samu saiti saboda haka kenan a natija ko kuma dalili na gyaruwar imani wanda da shi ake shiga aljanna to shine gyaruwar zuciya idan zuciya ta samu tangarda to babu shakka imani shi ma zai samu tangarda wal iyadu billah abinda ake nufi kuma da gyaruwan imani shine ya zamo ayyuka na gabbai sun yi kyau a wajen aikatawa da wajen nisanta domin ayyuka na gabbai suna gyaruwa ne da gyaruwar zuciya lokacin da ta zamo cike da jin tsoron Allah da muradawar Allah sai na hasan basari Allah ya jinka ya gare shi sai ma wani mutum ina baka shawara cewa ka je ka yi wa zuciyarka magani ka je ka saita zuciyarka domin manufar Allah a wajen bayinsa shine zukata su zamo gyararru zuciya su zamo masu saiti ya zamo cewa zuciya zanne take dangargar akan umarnin Allah subhanahu wataala kowannan abun ana yayinsa ko ba a yayinsa ko yayi wa rai dadi ko ainihin bai yi wa rai dadi ba yan uwa musulmi zuciyar nan da ita ne mutum yake zamowa mutumin kirki tun a rayuwar duniya kafin a je lahira ana cewa almar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani to gyaruwar zuciyar nan yan uwa musulmi ba za ta yiwu ba ba za ta samu ba sai an kauce ma abubuwan da suke kawo cikas abubuwan nan suna da yawa ba za mu iya ambata su wannan tsayuwa ba saboda ƙwarewar lokaci amma sai dai ga kaɗan daga ciki wannan idan muka yi ƙoƙari muka nisance su to insha Allah zuciyarmu za ta samu saiti za ta samu haske za ta samu kintsuwa za ta samu bin umarni da kuma nisan hali daga cikin abin da ke kawo wa zuciya cikas akwai gafala da kuma dogon buri da rashin muraƙaban Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan faɗita shi duk mutumin da aka darrabe shi daga fada duk mutumin da aka darrabe shi da rafkana ma'ana baya tunan me ya kawo ni duniya me na zoyi daga ina na faro kuma a ina zan tuki duk mutumin da babu wannan tunanin a cikin zuciyarsa to ina tabbatar maka zuciyarsa ta kama hanya ta yin tsatsa da kuma bauɗewa dai wa za ka ji wani yana ma kuka cewa malam idan na zo sallah wallahi sai in yi sallar nan in gama ƙarshe sai daga baya ma in gano cewa na yi sallah ko mafi yawan sallah ta raka a uku hudu wani tunani ne daban a zuciyata malam don Allah ya za a yi don ga halatto girman Allah nan amsa a nan shi ne duk zuciyar da ta saba halarto girman Allah a kasuwa a gida a wajen sana'a a ko'ina to za ta halarto girman Allah idan an zo masallaci amma duk zuciyar da ba ta tuna Allah sai lokacin da mutum ya zo masallaci yake so ya danna ta to ba za ta lamunta ba ba za ta karba ba to amma duk lokacin da tunaninka duk abin da kake kana muraqaban Allah subhanahu wataala to min babi aula idan ka zo masallaci ka samu kyakkyawan wannan tagomashi dama abu ne wanda ya riga ya zama maka ainihin jini da soka yan uwa daga cin abin da yake lalata zuciya ya sa ta yi darci akwai rashin halartar sallar jam'i da kuma yawan makara ma ga sallar jam'i duk mutumin da baya zuwa sallar jam'i karen zai baka da kafara zuciyarsa karkatacciyar zuciya ce babu wani abin da manzo alaihi salatu wassalam duk da tausayinsa yayi narko yace zai kona mutane suna gidaje in ban da rashin zuwa sallar jami'i manzo alaihi salam shi ingantaccen hadisi yace wallahi sai da nayi himma nayi niyya in sa aje a womun dambunan itace na sa a yi ikama a shiga sallah ne kuma ni da waɗansu mu tafi mu bibi gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami'i mu kone gidajensu ainihin a kansu manzon Allah a wata riwaya sai in banda mata da kananan yara manzon Allah da Allah da kansa yace bil mu'minina rahufur rahim amma manzon Allah yasa zai kone dan adam akan wani abu me kake da tabbacin wannan abu to yanzu wallahi karka yi mamaki a cikin nan namu akwai wanda a sati da wahala sai ya samu sallar jami'i guda biyar kamin tun daga sallar asuba zuwa sallar isha'i me ya hana da sallolin jami'i saura ba abin da ya kai muhimmancin sallar bane a rayuwarsa ballantana ma kuma a ce za ka samu babu wani uzuri na fiye sakalau kai ba ma rashin zuwa sallar jami'i ba hadisi yake cewa mutane ba za su rushe suna makara daga sahun gaba ba fati Allah sai ya jinkirtar da su a cikin dukkan al'amuransu ashe kila daga cikin sirrin rashin cin nasarar ka ko rashin cin nasarar mu akwai sakaci da zuwa sallah da wuri-wuri za ka samu magabata sai ka ji wani ya ce wallahi na yi shekara arba'in ban ga sahun ko ban ga ƙiyar wani ba sai dai limami ma'ana yana sahun gaba kullum kan ka ɗauka kwana arba'in malam shekara arba'in ake magana kuma salloli biyar gaba ke ɗaya kuma aljannar da yake so mu ma ita muke so saboda kada cin abin da yake lalata rayuwar ɗan adam akwai rashin baiwa sallar jam'i muhimmanci ku duba lokacin gumurzu lokacin yaƙi da kansakali Allah bai yafe sallar jam'i ba ga abokan gaba sun saito makamansu a wajen manzo alaihi salamu da sahabbai amma aka ce sallar a jam'i za a yi ta ina ga yadda kake lafiya ka kalau lafiya ta kalau wani yayi sati bai zo sallar asuba jami'i ba wani yayi sati biyu bai zo sallar asuba jami'i ba wani yayi wata bai zo sallar asuba jami'i ba kuma wallahi da a ce naira dubu ɗaya ɗaya ake rabawa shi zai ji ga kowa ya kama sahun gaba kenan wannan naira dubu ɗayan ta fi muhimmancin wancan matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi to dan ne daga abin da ke lalata zuciya akwai rashin wato ainihin zuwa sabbin jami'a kan kai daga ciki akwai cin haram ta fuskar sana'o'i ta fuskar algushu ta fuskar cin rashawa daga cikin abin da ke lalata zuciya akwai rashin karatun alkur'ani da kaurace ma alkur'ani da rashin tara hankali lokacin karatunsa tambayi kanka yau mai ka karanta na alkur'ani daga safiya zuwa yanzu me kuma kake da niyyar za ka karanta nan gaba a matsayinka na musulmi kuma ka sani daga cikin amsar da za ka amsa a kabari za a ce da kai wa ma'amaluka za ka ce ƙara'atu kitaban lahi wa amantu bihi na karanta littafin Allah kuma na imani da shi kuma mala'ika ba gama garin mutane da za ka yi wa ƙarya ka kwashe lafiya ba ne in har ba ka yi ba kace masa kayi to za ka san yadda za ka kwashi karatun alkur'ani shi ne yake wanke zuciya ya gyara zuciya ya tsaftace zuciya sai ya zamo kai da alkur'ani sai dai ka gan shi a biye ko kuma idan wani yana karantawa a tsautsayi ka ji ba wai ka je da niyyar ka ji ba ga yamin yadda za ka yi ka samu saitin zuciya ka samu hasken zuciya ka samu ainihin kyakkyawan yanayi daga cikin abin da yake lalata zuciya ba za su samu istikama ba akwai jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallon wato ainihin hotuna na baka da abubuwa wanda suke lalata tunani duk mutumin da ya zamo sana'arsa kullum ya dunga jin kaɗe-kaɗe za ka tausaya wa matasan mu wallahi wani idan ka gan shi a cikin motarsa ko abin sana'arsa irin a daidaitan nan za ka ji in za ka yi awa nawa kaɗe-kaɗe kawai za ka dangare wani zai ka ji har ƙasa tana diri yadda ainihin ake jin kaɗe-kaɗe kuma ƙarshe kaɗe-kaɗe da suka samu masu ma kaɗe-kaɗe ba ma musulmi ba ne ƙila a waƙar ma annabin musulunci ake zagi ko ƙur'ani ake zagi ko musulmi ake zagi amma shi dai wannan rashin wato tsarin ya masa kullum abin da zai ji kaɗe-kaɗe wata rana abdullahi dan umar allah kara masa yadda yana cikin tafiya shi da maulansa nafi'u sai ya rika jin sarewa irin ta fulani ko san sarewa irin mabusar fulani suna cikin tafiya abdullahi dan umar yana jin wannan busar sai sai ma maulansa ya ce ya ratsaye ratsaye maza kawai sai sa hannu toshe kunnuwarsa suka dinga nausawa suna ratse idan suka yi nisa sai ya ce na ji kana jin wannan bushe-bushen in yi ce ina ji sai su daɗa nausawa har sai da suka inda ya ce na daina ji sai ce haka na gama zuwa alaihi salam wata rana ya yi wannan tarewa ake magana ta fulani wanda suna yi domin dan ɗebe kewa ba batsa ba wani abu a ciki ina ga yadda mutum zai dauki jin kaɗe kaɗe shine karin kumallonsa shine abincin ranarsa kai wani saboda lalacewa da jin kaɗe kaɗe zai yi bacci ya sa ainihin abin nan iyalis din a kunne da kaɗe kaɗe ainihin zai kwanta bacci da su zai yi karin kumallo ka gaya min yadda za a yi zuciyarsa ta yi haske ta dinga halarto Allah subhanahu wata'ala ko wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake so sannan wani kullum abin da zai kallo shine haramu ya kalli tsareci ya kalli fasikanci ya kalli rashin mutunci ya kalli duk wani abin da Allah ya haramta kalli wannan abu haka zai yi da safe haka zai yi da rana da wannan zai cike wurin sai idan zai kwanta bacci kuma ka ce wai kana jin kullun ka dugun zama ka rasa mai da ka wannan shine matsalar taka yi ƙoƙari ka nisanci waɗannan jiye-jiyen da wannan kalle-kallen ka jirfati zikirin Allah subhanahu wata'ala kana karatun Qur'ani kana yawan istighfari kana salatin manzo alaihi salam wallahi ka ji yanda zaka ji zuciya ka fir ka tashi baka da kokobo ka ji kaman duk dukiyar duniyar nan taka ce saboda zuciyarka ta samu tsafta zuciyarka ta samu saiti amma wallahi duk abin da Allah zai mallaka maka idan zuciyarka mai da tice zaka tashi ka ji kaman zaka doke kanka ka rasa wani bai zage ka ba wani bai zake ka ba wani faɗa maka bakan magana ba ka rasa me yana ne ka duk abin da ka mallaka ka ji duniyar nan ta makunci ta ma kaɗan kuma saboda dattin zuciya saboda ka duk wanda yake so kyakkyawar rayuwa lalle ne babu shakka ya cewa ya bi hanyoyi da zuciyarsa za su gyaru abubuwan da na rubuto suna da yawa dole zan takaita a nan ba zan kai ƙarshe ba saboda ba na so da wuce lokacin da aka saba na gabatar da sallah yau da kullum abinda nake yi wa kaina nasiha da ƴan uwa mu sani wallahi babu wanda zai tsira a lahira sai wanda zuciyarsa ta je a wajen Allah lafiyayya gyararriya kubutacciya na karanta mana aya ta alƙur'ani manzo alaihi salatu wassalam duk wata zuciya da Allah ya babu zuciya irin tasa ibn mas'ud yake cewa Allah da ya kalli zukata ya halarci zukata gabaki ɗaya ya kalle su Allah ya ga babu zuciya irin ta manzo alaihi salatu wassalam ya zaɓe shi gare shi sannan banda annabawa Allah ya kalli dukkan zukata ya ga babu masu nagarta da tsafta irin na sahabban manzo alaihi salam Allah sai saba manzon Allah su su zamo abokan zaman sa ne da kullum wani daga cikin sahabbai yace sayyidina abubakar bai bi sauran sahabbai yawan kiyamul layl ba bai bi su yawan karatun qur'ani ba da zuciya ya fi su gyararriyar zuciya tsabtatacciya wacce take cike da alkhairi ba hasada ba kullata ba kyashi ba mummunan manufa ba fatan ta bare kowa ya rasa idan Allah ya bashi ya gode idan Allah bai bashi ba ya san akwai hikimar da sa Allah bai bashi ba in Allah ya ba dan uwansa ya taya shi murna ba zai taba ganin cewa Allah ya dora abu inda bai dace ba da wannan ake samun kyakkyawar rayuwa kuma dole sai mun hada da addu'a manzo alaihi salam daga cikin mabiyan addu'o'insa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik yanzu na karanta mana hadisi yana cewa Allahumma inni as'aluka qalban salima ya Allah ina roƙonka zuciya tsaftaciya gyararriya to Allah muna roƙonka ka azurta mu da zukata gyararru tsaftatattu ya Allah ka nesanta mu daga dukkan abin da zai daudatar da zukatan mu ya Allah ka azurta mu da aikata abin da zai gyara zukatan mu Allah ka azurta mu da aikata ayyuka da za su kusatar da mu zuwa gare ka iyayenmu da suka rasu mazansu da matansu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ya sa mu cika da imani malamanmu da suka rasu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ya sa mu cika da imani musulmi wanda suke ba su da lafiya na gidaje da asibitoci Allah ya tashi kafadun su Allah ya ba su lafiya ya sa rashin lafiya sai zan kafara gare su mu da Allah ya ba lafiya Allah ka dade mu da lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu marasa abin yi musulmi Allah ya hore musu abin yi wanda suke da shi Allah ya rika ya sanya masa albarka ya Allah kai riko da hannayen matasan mu mazan su da matan su ya Allah ka shirya mana su Allah ka saita tunanin su Allah ka gyara zukatan su shugabannin mutum daga mataki na ƙasa zuwa na sama Allah ka gyara halayensu gyararrun cikinsu Allah ka daɗa gyara su karkatattun suke Allah ka miƙar da su ka saita su inda suka yi daidai Allah ka ƙarfafe su inda suka ɓata Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka zaune da ƙasar mu lafiya ya Allah ka yaye damuwan mu babba ko ƙarama Allah ka tsare mu da tsarewanka akwai bayan Allah da suke da buƙatoci ko wani bawan Allah jami'in tsaro ne wanda yake mai taimakawa musulunci da musulmi kafin ya taho yemin waya ce da Allah a roƙi yan uwa sai masa addu'a kan bukatun sa na alkhairi da ma shi ma wani bawan Allah har zai shigo mota ya doke ta da Allah a roƙe mu kai masa addu'a kan bukatun sa alkhairi to wannan bayan Allah da ma wanda ba mu sani ba musulmi ba su bukatun alkhairi Allah ya biya mana su baki daya abinda muke nema na alkhairi a wajen Allah Allah tabbatar mana abinda yake damu mu Allah shi yaye mana abinda muke jin tsoro Allah ya kare mu ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa wa sallallahu wa sallim wa barik wa alim wa akrim ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin